mutane a doron ƙasa Allah ta'ala ya sa aljanu sun zauna a doron ƙasa to shi kuma iblis ya kasance mai yawan ibada bawan Allah na gari mai yawan ibada saboda yawan ibadarsa sai Allah ta'ala ya ɗaukaka shi darajarsa yadda aka tashe shi daga doron ƙasa aka yi shi sama ta ɗaya ya shekara dubu yana bautar Allah aka ɗauke shi aka yi shi sama ta biyu haka har zuwa sama ta bakwai kowane shekara dubu dubu yana bautar Allah aka ce har mala'ika jibril da mala'ika mika'il suka wuce su gaji ce wannan ba Allah Allah ya ba shi karfi na ibada wanda ba a ba mala'iku ba to yana ganin tun da shi ya daɗe yana ibada shi ne aula da a ce shi ne fi kowa kwatsam sai aka ce ya ma wani sujada ma'ana wannan ya fi shi sai ce ta yayi biyu to tambaya wane ya ce mishi ya sujada wa ya ce ya sujada yau Allah ya ce to Allah ta'ala da ya ce ya sujada ga Adam bai san Adam ya fi shi bane bai san Adam ya fi shi bane kaga yana tuhumar Allah yana ganin Allah ya abin da bai dace kamar da kalmomi biyu ko kuma ce kalmomi kwara hudu amirul mu'minin ya fassara ma'anan tauhidi da adala cikin kalmomi kowane ya ce al-tauhidu Allah ta tawahama wal adalatu Allah ta tahimu wannan kalmomi yan kaɗan amma duk sun bayyana duk ma'anan tauhidi da adala tauhidi shine kada ka yi wahamin Allah adala kuma shine kada ka tuhumi Allah to shi iblis anan ya tuhumi Allah yana ganin abin da Allah ya ba daidai ba ne don me za a ce ya ma Adam su jala ma'ana Adam ya fi shi to ta ina ya fi shi shi da ya ibada har sai da aka yi la'akari da ibadansa aka ɗora shi aka maɗauke shi aka yi shi sama to yau kuma rana ɗaya a cewa na ya fi shi amma da da iblis ya ya kai ga gane cewa allah ta'ala baya zalunci da sai su jira ya san cewa tun da allah ne ce yi to wannan ya fi shi gaba sai sai tambaya aka yi kamar yadda adamu da ya ga wannan sarauniya ya ce ya rabi akwai halin da zai kayi kafin yi ya ce a kai ne na kai ne na fara wasu mutane ce to wannan sauro ne da nake gani ba ya ce masa kaji kaji adam bai ja ba bai ce aka yi za a ce ta za ta zo daga tsatson shi amma kuma tafi shi bai ce haka to shi ko iblis sai ce sai ce don haka ne ma adala ya zama ginshiki a cikin a cikin a cikin imani shikashikan imani guda biyar tauhidi adala nubuwa imama ma'ada adala ya fita daban domin inda za ka inda za ka dubi iblis yanzu da za ka ce mai dan dan tambaye ka ce iblis mumini ne ko kafiri me za me ne amsa da tambaya ne mumini ne ko kafiri kafiri to tambaya shi bai yarda Allah ɗaya ne ba ya sani sarai ya san cewa Allah ɗaya ne to bai yarda cewa akwai lahira ba ya san akwai wata da aljanna bai yarda da akwai wata da aljanna ba bai yarda akwai kiyama ba bai yarda da annabci bai yarda cewa Allah ya ku annabawa ba to ka kun ga duk wannan shikashikan imani ya tara su yana yana da tauhidi yana da yana da tauhidi kenan ya yarda da nubuwa ya san kuma imama ya sani sarai ko da bai ba amma mene ya tomi Allah yana ganin Allah bai adalci ina faɗin wannan ne don ku gane cewa in Allah ta'ala ya aje abu inda ya aje to ban karkaja in ka ja ka halaka na ka bi kawai to kuma tun da Allah ta'ala hakim in ya ba in mai ba wani daraja sai ya wani sashi a wani matsayi da zai zama ahalin wannan daraja wanda za a ga cewa ba a kawai an ba shi daraja ba ne yanzu da misali za a ce an ba wani dakta a jami'an ce shi dakta ne kuma na san ku yan najeriya kun san abubuwa da dama da zara an ga mutum bai ahalin abu wani an san ba shi ahalin sa bane akwai daftoti da yawa a kasar sukan ta daftaro mana abubuwa mun ma wata wanda ta iya girama wanda aka ce wai a lokacin da take makaranta ita ta fi kowa hazaka a makaranta ta saboda hazakan da nema wani dabta ya aure ta to amma da ta da kun ga da daftaro girama sai muka ga ina ne ta fi kowa ne a wai a jami'a su ka shi dabta ne shi ko ta kuma wai ya ɗaliba ce arzika to kama kama hamma ɗaya zama shugaban ƙasa ɗaya kuma ta zama fasilari amma duk inda za mu duba duk abin da ake duba na qualification wanda ya dace an hala su ga wannan sai mu gaba su da shi wato idan aka ɗora mutum a makami aka shi shi ne kaza amma hankali ya duba ya ga cewa bai cancanci wannan ba za ka ce ai bai idan nan ne aka an yi mene kenan ko ga mini an yi mene a yau an yi zalunci saboda an ba wani ba halin abu ba an bashi to Allah baya zalunci tun da kare ya ce wannan shine wani kaza ya bashi mutu to shi kowa wannan manzo sallallahu alaihi wa ali Allah ta'ala ya fifita shi birbishin halitta duka to amma kuma sai da sai da wani abin da ya ahala shi ga wannan yayin da ya aiko shi sai ya zama ainihin ya sa shi a cikin al'umma kuma ya sha wuya kamar da ya zo a hadisin manzara masallallahu alaihi wa cewa manya-manyan darajoji suna tare da manya-manyan balawa kuma ya ce tun da shi ne ya ce kuma har wala annabawa su suka fi kowa shan wahala to kuma tun da shi ne shugaban annabawa shi ya fi kowane annabi shan wahala na nau'in wahalan kowanne yana iya zama daban domin akwai cikin annabawa akwai wanda ainihin aka wa ainihin aka yanyan aka gunduwa gunduwa da shi allah ya dawo da shi sannan kuma aka kona shi allah ya dawo da shi aka murmusa doka aka watsa allah ya dawo da shi to har sai a zalimin wannan lokaci ke cewa to zai ga yadda za a sake dawa da shi yanzu a zo da shi a narka darma sai dalman ya narke ya zama ruwa a zuba shi ya zuganye a juya aka ɗauko shi dare aka sa shi a narkakken darma aka juya ya mutsi aka bar darma ya nuke ce a dawo da shi mu gani sai Allah ya dawo da shi wanda shi annabi sunansa jirjis cikin annabawa to kaga shi nau'in azaban da aka yi jarabawan da aka yi ma jirjis ya bambanta da yadda aka yi wasu akwai annabawan da aka jarabce su da abubuwa da dama kamar annabi nu ya shekar ɗari ba su mutanen su sun shayi masa duka su tabbatar ya mutu su wurgar da gawa amma sai su ga ya kashe gari ya dawo yana wasu a wani wuri ana cewa yana suma ne Allah ya farko da kuma wani wajuwa ma ana cewa yana mutuwa ne Allah ya dawo da shi don Allah mai iko ne kawo gaba ga na jirgi ma ana narka shi ya dawo da shi akwai nau'o'in jarabawai daban-daban to sai da fatima ta zahara da ta sami babban matsayi irin wannan sai da ta misa'il alami da ittifaqin wannan al'umma suna cewa ita ce sai da ta misa'il hadhihi al'umma wasu sun ce ba ita ce sai da misa'il alami da ba abubuwa batun da suke suka ce wai wai a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya ce dangane da maryam ya ce wasu da baki ala da sa'il adam to ya kuma za a ce wannan wato suna nufin har ma suna cewa to ai ga ma sura guda ma kusa da guda an saukar suratu maryam ina suratu fatima da ire-iren wannan sai mu ce musu to amma in muka zo muka ce musu ita ce sai ya dafi misali adir umma za su ci mana iri da shi kenan an gama duba kuma alƙur'ani da kuntum khairu ummatin ukhrijal linnas in ta zama khairu nisa'i hadhihi umma ta zama khairu nisa'i alami na dukkanin umma gaba ɗaya tunda ko kun san wannan umma ta fi sauran umma ta san fa sauran al'umma kuma har wala kuma akwai suna da ruwaya da cewa ita ce khairun sai da sai ta ce sai da nisa'i ahlul janna sai da nisa'i ahlul janna sai da nisa'i hadhihi al-umma to idan aka ce aljanna aka ce ga shugaba ta mata a aljanna din ya nuna ita ce shugaba a dukkan halitta kuma aka ce ita ce shugaba ta mata a wannan al'umma ta zama shugaban matan dukkanin al'umma saboda wannan al'ummar da sauran ballan ta nama akwai ruwan ita ce sai da ta tsayar alami ne da to me ya ahala ta ga wannan matsayi da aka bata wani matsayi sai aka yi yaya muka lura cewa duka duka shekarun ta ma goma sha takwas ne a duniya ta bar duniya dai amma me ya ahala ta ga wannan sai mu ce to aini kana bukatar ka san sai da Fatima ta zahra ka karanta sai da Fatima ta ka san irin jarabawan da ta fuskanta na san al'ummar nan sun jahilci sai da Fatima sosai saboda ainihin yadda aka kokari a rufe ta a mai shi an mai shi tamkar mace kawai suke cokwala ma a wurinsu a jahiliyar larabawa mace ba ta da daraja mace a za a jahiliyar laraba kafin bayyana manzon rahama sallallahu alaihi wa ana kidaya ta a matsayin tarkacen mutum kamar yadda a ce ya rasu ya bar raƙuma da shanu sai a ce kuma da mata ka kuma ana raba su gado za ka nema alƙur'ani ya zo da zahiru da kuma an tarsu da sa a kara ya halatta gare ku ko gaji mata ba ba bisa son su yardan su don a dacin a jahiliya suna yi kuma a jahiliya suna da nau'o'in abubuwa da yake muzanta mace ba kaɗan ba suna da suna da nau'o'in wani abu wanda bai kama da saki ba amma gara saki da shi akwai yanayi da aka ce ainihin mutum in ya juya kofar ɗakinsa daga wajen matar sai dai na kallon inda take da shi kenan sai a ce ai ya juya mata shi kenan sai ta zauna haka nan ita ba ta da miji har ta mutu kuma za ta auri kwa shi kuma ba ta ba akwai abin shi yanzu bayayya a ce mata zahari sai a ce shi kenan sai ta zauna ya kamanta ta wai da kuwarsa sai ta zauna ita ba ta da miji kuma haka haka kuma idan idan mijin mace ya rasu bisa al'ada sai ta yi sai ta yi sai ta ta gaba na shekara guda ba wanka ba wanki har daga ƙarshe in ta kammala ta kaban sai a ba ta tsuntsu sai ta sa al'auranta sai tsuntsun ya mutu saboda tsananin wari da miyagun abubuwa irin wannan kuma suna daga cikin miyagun abubuwan da suke suna bizan mace da rai yansu mace da rai kamar wani jarumtaka ne a wurinsu suka irin yadda ake muzanta al'amarin mace an ɗauke ta tarkace ne kawai tarkace ma wani lokaci rakumi yana iya filta daraja to sai allah ta'ala ya ɗaukaka darajar mace ya sa fiyayyen halitta ɓangaren jikinsa mace kuma magajinsa kuma tsani tsakaninsa da magadansa masu zuwa don haka ne masu su su su a wannan al'ummar da ba su ganin darajar mace wasu suka ce mata mace kamar yadda ruwa yanzu wani ke cewa kana kuka don kawai mace ta yi magana amma ya ce malala wanda fa na mu da mata malala wallin nisa na roma da mata da za a ce aka ce mata mace to sai zama al'ummar nan ta ɗauki wannan salon tabiya din na cewa sunanta mace mace kuma auren su kamar ba tana da daraja ba kai ka ce al'adar laraba ake ba addini saboda haka ne sai suna kallon ta a wajen matsayin mace din kawai iya illa iyaka ita mace takan girma ne ta koyi a kaɗi in ta aure duk tana yar karamin yarinya ta ta koyi kaɗi in ta aure a kawo mata kayan kaɗa zare da da auduga ta rika kaɗi in kuma ta iya saƙa ta fara yin saƙa shi ke abinci a gida ta kula da gida hidiman gida ne na don haka ne ma sai sukan ta kawo wa'insu abuwa dangane da tsaye da zahara wanda suke nuna irin wannan kamar cewa a ita tana fama da daka da nika da kaza da kaza kamar ka ce ita kamar a nan ƙasa wasu aka yi inda ake da domin daka da dutsen nika irin wa'annan to aka ce ainihin har hannun ta suka yi kanta kuma ta je wajen annabi don ya bata wanda za ta taimaka da aiki aka ce ba za a bata ta je ta yi wannan daka da nikan hannunta ya kantan ya ga mata sai aka ba ta tasbi haka zuwa to akwai ruwaya haka nan amma su sun murguɗa ma'anar ne su mashe shi ya ba hikima na tana fama da hidima irin da gida kuma an kawo bayi kamammu sai ya miri wani ce bata ko da za ta je wajen baban ta ta wuri ko za ta zai ba ta daga cikin wayannan a samu da su taimaka mata da yi da zai sai ta faɗa sai ce mata ta daure bari ya ba ta abin da ya bi wani ya ba ta tasbiya ta ba wannan na ta samu tasbiyoyin da ake ce mana na zahara takbir talatin da hudu tasbihi talatin da uku ta hamini talatin da uku bayan kowane sallah ce ita wannan ya fiye sai ta daure da lokacin gaba da aka wannan wannan ababen tawali'u ne da cewa ita ce bid'atul mustafa sai da musayar alami amma ta rayu rayuwa kamar sauran mata ba rayuwar sarakai ba amma ko kaɗan bayan nan nufin wannan hadisin sai mutum ya ɗauko shi ya sa shi a babin bautar da mata don bai a hikimar hadisin bai nuna haka ba sai zama sun jahilce ta saboda mene ba dole ne a rufe ta saboda idan aka ɗago darajarta za kuma a ɗago da abin da aka bizni wasu da suka ɗauka su sun zama manya saboda sun riƙe makamai to ainihin darajar su zai koma ba sai mu zan mutane suna kallon in ka riƙe mukami kai ne babban mutum kuma sai ya zama al'umma na an jarumce ta da wannan har ya zuwa yau din an jarumci wannan al'umma da ganin cewa in ka riƙe mukami na sarauta na iko to shine kai ne babba yanzu da wayan gaske ka raba mutane da wannan tunanin duk su haka suke gane gane ɗaukaka wasu ɗaukaka wata daraja ce da Allah ta'ala yake maka ka rayu da ita ka mutu da ita ka zauna kabari da ita ka taso da ita ka shiga aljanna da ita daraja ke amma ina amfanin daraja irin na fir'auna ya ce ya sha yadda ya ga dama ya mulki yadda ya ga dama ya taka wanda ya ga dama ya murje wanda ya ga dama ya yanka wanda ya ga dama amma a alƙur'ani aka ce ya duma qauma hu yawmal qiyamati fa awra wa minna gobe kiyama zai gabaci mutanen sa a cikin su shige wuta ya zama jagoran shiga wuta to ina ɗaukaka a nan idan idan idan sarauta ɗaukaka kafir a wani ya ɗaukaka ke ba mu ce maka sarauta ta kowane hali ba ɗaukaka ne ba amma ɗaukaka muna nufin ɗaukaka da Allah ya yi maka ɗaukaka ba ɗaukakan duniya ne ba na lahira shi ne ɗaukaka to me aka yi masai da zahara aka ahalata ga wannan matsayi shine an jarabta da jarabta jabawai har ma a cikin ziyarar ta ana ce maka ya mumtana ya ya mumtana inda mana ke rabbuki da zai halittu kabla an ya halittaki ko wajen zaki liman ka da ki sadar ya ke wanda aka jaraba ubangiji ki ya jaraba cikin makafin ya halice ya kuma sami cikin daure an mata jarabawa ne ta daure saboda haka duk wanda ya san sai da lahara in ya san sai da lahara to zai kasance yana kaunan sai da lahara kuma yana tausayin sai da lahara amma wannan ba zai yi ba sai ka san wace ce sai ka san wace ce sai da lahara zai sa har ka ji tausayin kuma wannan tausayi zai zaƙulo so don haka ne ma ya zama ladan sonta shine fansa daga wuta an sa mata wannan suna fatima ma'ana fansa ma'ana fansan masoyinta daga wuta son sai da fatima kawai ya fi shekar da wutan jihar to ya za ka yi ka so sai da haram sai ka san wace shi zai za ka ce kawai to duk da ganin ina son da ina ba shi ne sai ka san wace ce zahara ta ina za ka san wace in ka san sai da zahara lalle za ka tausaya maza in da tausayin zahara zai zauna a zuciyarka kuma ƙaunanta zai zauna a zuciyarka a ranar karbala lokacin da hurbi ne yazid wanda shine janaral inda aka tura ya tsare imam hussein a duk inda ya gan shi ya compromise tare da imam ya yarda su kama hanya hanyar da ba zai kai shi kuba ba kuma zai kai shi madina ba har ya zo inda aka yada zango ba a kan lokacin da farfaran da ya je tsere su din ana cikin magana haka sai maganan sai aka ambaci sai da fatima tsakanin suna fada sa'ai tsakanin shi da da imam hussein sai aka faɗi sai aka sunan sai da da harabido sai imam sai ne lura kurbin yazid ya yi hawaye don haka ranar karbala ranar imam sai ne na rabon takumba sai aka ga ya aji kudade aka ce wannan faseci na wani bawan allah aka ce wani ne ce wani bawan allah ne zai zo yi ne ko sai ga kurbin yazid ya zo yana mai tuba alhali shi ne farkon wanda ya zo ya tsare imam hussein da mahaya dubu shi ne imam hussein ya marhaban da zuwa ya ce na tabbata tun ran da na ganar lura cewa da aka ambaci sai da har kayi hawaye na san kai mumini na san bayan da aka kasance tare da wancan kaga alaman alaman imani in kaga mutum har kaga tausayin sai da da haraya sa ya zubar da hawaye ta tabbatar mumini to ta ina ne za ka san wace ce sai da zahara har ya zama tausayin da ya zauna a zuciya sai ka san irin wahalar da ta to da yake mun yi zaman jaje mun yi na kuka wannan ba ina son sa kuka ba mun yi jaje a a watan da ya wuce na kwana uku a wannan watan ma mun yi farkon wannan watan ran uku ga wata yanzu muna maulidi amma yana faɗa mana ne cewa wannan tausayi da wannan so ba zai yi wasu kasan jarabawa da aka yi ta jarabawa ne kuma za ka san cewa tana da ahaliyar zama wannan matsayi ta nan ne kuma za ka san allah mai hikima ya tsara komai bisa tsari ya zama lazim ne ita sai da har sai ta fuskanci wannan jarabawa sandan ta kai wannan matsayi domin bayan da za a yi ka sami ainihin a ce ka sami matsayi ba tare da an jaraba in ko har aka ce ainihin an baka matsayi ba jarabawa kamar misali a ce an baka jami'a an baka first class kamar a ce an gina wata jami'a amma kowa first class da ba ba tare da an yi jarabawa ko kuma ana jaraba amma ko ko ko ka ci ko baka ci ba zai kasa kasa ba su na zaɗe na ba labarin wani wani malamin shi shigo da muka taɓa yi a SAS alibi ko da ajinmu ba amma ko da ana ce mashi abu da wani mutumin misira ne bai cika yakan kyallara idonsa da yana koyar da larabci ne kyallara ido haka to shi yana maki makinsa in ma mi'a bil ma'a wa in ma sifa ko dai ka sami ɗari ko ɗari bisa ɗari ko ka sami biyu shi abin da yake ba ba ke da in yi kyallar ido ya ga rubutun kafin sai ma me a kokar me a sai rubuta in yi kyallar ya ga idan karatun rubutun bai cika kyau ba kawai ka sami su shi ma ke zafi haka yake ma ke to ainihin wani dan ajin ya zama shi bai iya rarrace ya sai kirga shi ra'a jaraba kuma shi bai iya sai je sami wani littafi ya haddace wannan ya duba ya samu wani shafi ya kwafa ya haddace ana zuwa jarawa sai ya rubuta mashi wannan da ya kyallara ya garba ya ce mai a kokar mai a kai ya ba shi ɗari bisa da ana nan muna makaranta wata rana lokacin audu ba ne gwamnan kano sai zai wuce wannan kan wudin road din gidan gwamna sai ana jiniya shi kuma sai bai sai bai tsaya to shi ne ya ba shi awa arba'in da takwas da bar kasar yau zai kwaɗe kwashen wuri kuka sai daga wasa da ya ƙara to shi kenan wannan wannan ni abdulkadir din nan wannan malami to kai ka san ko amma dai mai a fokal na wa'in masu to ka san kan da motsi ranar da mai wannan wannan in ma dai wauta wa'in ma wa'in ma zalunci to amma nasa zalunci ne ina tambaya nasa zalunci ne menene yawa wawa ne bilkijo ai wannan gibi sa kun yi wannan kawai shi wawa ne kawai sau ka sai to ainihin idan idan ya zama wani mutum an bashi babban daraja alhali ba bai cancanci wannan zalunci wa'in ma an yi wauta to wanne za ka jingina ma Allah ba zai yi ba saboda haka kowane duk wani matsayi zai zama tabbas haka nan dole zai zama wato kenan an ahala mutum ne har ko idan mutum aka ce gashi an bashi wata daraja amma ba a ga abin da ya cancanci wannan ba ko ake a jarabawa a ce bai ci ba amma an bashi kamar yadda za ka da yawan mutane suna ana ana ba su certificate amma mutane sun san ba su da certificate kamar certificate din wanda yanzu an yake ansa shi doctor ne amma mai yiwa an yi sauka a kujerar mulki sai an kai shi kara kotu a ce ina ina ina certificate din doctor amma yanzu ba za a ce masa rubutun da yake yana da karfi sai karfin ya kare za a ce ina ya sami certificate to kaga wato ainihin idan aka ce ainihin mutum yana da matsayi a ce ainihin a ce shi an ba shi wani sai kaga bai da aliya za ka san cewa to in ma dai wautawa in ma zalunci to ita sai da tusayar alamin ta sami ahaliyan wannan ne saboda jarabawan da Allah ya sa mata kuma ta ci jarabawa kuma ta ci wannan jarabawa ne da tsananin dauriya da takewa a kwanakin baya lokacin da muka yi zaman jajen mun karanta ko ba fadakiya ko da a wajen yadda muka faɗi cewa hikiman wannan fadakiyan shine tsayawa kyam gaba ga zalunci ba a aminta da zalunci da tsaye da kafa hujja zai duba iltija daga hujjojin da ta karkafa ma a zamanin ta tabbatar da matsayin shi kenan ta biya nata ba lalai wai fadak din ya dame ta a matsayin wannan gona madi ta samu gonan ba ba shi ya dame ta abin da ya dame ta shine ainihin ya zama ta kafa musu hujja ta lizanta hujja a kansu kuma ta ta lizanta hujja a kansu to ranar haihuwar fiyayyen mata shi ya dace ya zama ranar mata ta duniya yanzu majalisar injiniya ta kan ajiyar wa'yansu ranaku ta ce ranakun mata ne misali ta ajiye ko takwas ga watan maci ne watan jiya aka yi wannan ya dace da watan jiya suna cewa ranar mata ta duniya zan ce yaushe ne a kan mene kuka zaɓa sun dai ayyana ne kawai kila ba sun aka da wani abu da sukan zaɓa su ce ranar ka ba ranar ka domin a wurin ba ranar da ya fi dacewa ya zama ranar mata ta duniya kamar ranar haihuwar sai da kuma mun saba a daidai wannan lokaci muka yi magana dangane da wasu jarabobi daban-daban na san kila duk yau kun dan kun tattauna wa ko na san an tattauna da dama muka ɗauki wannan daidai wannan lokacin mu tunatar da junanmu dangane da al'amarin da ya zaka to na mu zai ke ba biki da program an yi musu yawa ne an yi da safe ne mutane ku to mu dai mu gashi kuma yanzu kwararren lokaci ne amma kuma yanzu ni na dauki lokaci ina dan kokarin na mako sai matsayin sai da bahara da kuma an halatar gare shi wannan janibin ba sanin cewa ba an ba ta matsayin ne ko ba ta cancanci matsayin saboda an dace jarawa da ta ci ya mace ta daidai da matsayin ta gaba ba lokacin da ya fi dacewa da ya zamana ainihin ranar mata ta duniya fiye da wani kuma lokacin da zama kan zauna muna tattauna dangane da al'amarin sha'anin zamantakewa na san a wannan harka daidai gwargwado alhamdulillah ah, ko mutum ko mutum baya son mu ko ya ƙi mu ba zai ƙi wani abu ba sai dai ya mutu ya mutunce ce ba haka bane cewa a nan ƙasar ba a san akwai mata a addini a adatan haka ne a wajen mu aka fara ganin ana zuwa da mata cikin harka su muka sha surutu a ƙarshen sabi'inoni da farkon tamaninoni maganganun da muka sha miyagun maganganu kan cewa ya za a yi a cewa addini da mata ana nan ana nan har ya zama jiki yanzu ko da ainihin wucewa ne yan uwa suke yi in suka dunga wucewa suka dunga wucewa suka aka dunga ganin maza na ta wucewa suna ta wucewa suna ta wucewa to ko da wani in ya mure mai shago ya ce waya da woman now shi ya san cewa lalle in ya ga in ya ga maza in nemo ne ya san sai ya ga mata ya san da wani ya san zaunan nan abu yanzu sai kuma ya zama daga baya wasu sai su ma suka ɗauka suka yi ta cewa lalle akwai mata a cikin addini sai zama mai wayannan suna tsayawar mai ne duk masu gadi ne ma'aikata ne duka amma ma'aikatan suna da yawa ai ma sun yawa oh, to shi kenan saboda kada su su zubo a guje eh to shine nace na ga ma'aikatan suna da yawa ne yawa a dan rarrage ne yawa in su ma'aikatan kaga sai su ga mu a jiya da dare sai na ɗauko wani janibi wanda yake ya bi jiro ne motar rabi dangane da yadda muka ta fama da sha'anin azan ne magana dangane da tsafta shi tsafta din nan addinin to shi kuma sha'anin da ya shafi aure da tarbiyyin yara shi kuma shi ma addinin wani bai kamata ya zama na ainihin a ce mu addinin mu ya koyar da mu wani abu amma a rayuwar mu ba a ganin wani abu kuma abin ma da abin da fi ban kunya shine a gan shi a wajen wasu ba wajen ba a ga sun sifata da wannan sifa din nikan ji kunya wani wurare da kan ma ya kwa magana dangane da tsafta sai in ba su misali da wasu mutane masu tsafta sai zama kuma waɗannan mutanen su su su ba su san koyarwan manzo Allah ba san koyarwan a'imma amma su suna ɗabbaka tsabta ne sai zama ana ba da misali abin kunya ne wannan ko ko ainihin an koyar haka nan kaza da kuma zai zama abin kunya ya zama da cewa an an zo wajen sha'anin zaman aure sai kuma a ga cewa ainihin mugu wasu kasa da sifar abin da koyarwa ya koyarwa na mu yanzu alhamdulillah a wajen batun addini a ce akwai mata yanzu mutane a wani ma wanda su suke cewa su ba su amma su ma su ma fara shigar da mata har ma sai zama wa'insu ya kada ana ba su yabo ana cewa wajen su ne aka fara ganin wai islamiyyar mata har wani na taɓa cewa ni har yanzu kuma ban taɓa jin wani an samu wannan tambaya na farko inda za mu ce musu a nan ƙasar ban ce muku a duk ko ina ba amma a nan ƙasar a wajen suwa ne aka ga hijabin mata in suka ce mana a wajen wasu sun ce wane muna da tambaya wa ta fara sa hijabin uwarka sai ga mana wanda ta fara sa shafin da ya gani lokacin ya ce su suka fara wa ta fara sawa yaushe kuma kuma idan suka ce islamiyyar mata su suka sushe da ita don wasu ana ba su yabo don gane wai wasu suka kulo da islamiyyar mata sai mu ce musu to wacce ce islamiyyar mata ta farko wanda kuka yi kuma yaushe su gaya mana su ce ga islamiyyar mata ta farko kuma shekara kaza za mu gaya mata wani zuma za mu gaya musu wanda ta girme ta kuma mu muka yi saboda wajen mu suka gani da hijabi da makarantun mata wajen mu suka gani ko mutum bai kaunan mu in kuma ya isa ce ya karya ya gaya mana in ya isa ya ce in su ne ya gaya mana wanda wanda suka fara sai mu gaya musu ga inda kuka gani bilhassar ma islamiyyar su ta farko wanda suka fata zama tasu ainihin yan uwa mata mu suka fara buɗewa daga baya suka miƙa musu bayan kuma ainihin an yi wa 'yan islamiyoyin kafin wannan na mata tsalla wanda shi suka gani har kuma nan suka ga hijabi ba mu ce mu dama duk duniya muka ba amma a nan muke a nan ƙasa muke a wajen mu aka gani to alhamdulillah wajen wannan janibin wannan sai mu ce masha Allah da kuma har yanzu kuma wajen shigan mata a cikin harkoki na addini to ba a kai yanzu ba don wasu wuraren ko da suna cewa da mata kamar da wasu lokacin islam suna ta cewa mazahara ba kyau mazahara ba kyau sai kuma wata rana sai suka zo wasu ma za su amma ba za su ce mishi mazahara ba wai za su ce mishi zagaye to shi kenan sai suka fito zagaye to sai wasu mata suka fito sai wasu sai su ce musu ba mata wasu su a wai kamar wasu mata gungun suka za ka kore su aka ce musu ba mata suka kama hanyar su sai wani gan su ce ba za ku je zagayen ba ne suka an ce ba mata su ce dace da mata sai wata ajiyar kin ji mu je na a korin mu na mu koma gida kawai tun da yake zagayen nasu ba mata don gaba kuma in sha Allah za ka ga sun yi zagayen da mata ɗaya saboda kusan komai ne sukan gani a wajen musu kwaikwayo mu mun ce kara kwaikwayo mu yana da kyau amma dai abin da za mu ga muku shine gaskiyar magana shine ba kwaikwayo ne naku ba kamata ya ku zo a yi ba za kar ku ɗauka za ku kwaikwayo a wuri ku daidai da kayan aro ba ya zama daidai da wani kar magana ne ba wuce cewa wai kowanne aro ne yake cewa ba ya rufe gwiwa abin kenan ainihin dama ainihin abu ne da ba naka baka ɗauka ka baya amma naka ne sai maka daidai to kayan namu ne in kuka ɗauka baya muku kyau don wani lokaci ma zai ga ba ku iya ba al misali wajen batun hijabi din da ba su sanya ma san ba su sanya ma kalan hijabin ba sai suka dauka kyalle ne saboda ka suka sa kyallen amma sai ka ga ba ka ga hijabi tare da su su ne suke shiga bas su zauna tsakanin maza su ce lalura su ne su sai hawa a caɓa su ƙaƙon mai mai jan babur din su ce dun lalura ne saboda ba su san ma'anin hijabi ba har su awara kuma sukan yi hijabi in za su fita ne amma kowa zai iya shiga gidansu ya gansu ba hijabi saboda sun ɗauka hijabi in za a fita irin wakilin fita ne ba su san cewa shi hijabi ma'anin hijabin ba kyalle ne hijabi bai da ala tare ki cewa ya saukar mana da tufa don ya zama sita ta'ara da kuma ado amma sai ce wani ba su takwa zalika khairu zubar takawa shi ne da alkhairi wannan hijabin aka sa shi a matsayin kyalle a ciki ba takawa sai ya zama ba kyallen bai da amana gara ma ba a sashi don an muzanta kyalle ne an muzanta alamin hijabi don ba san hijabi to jiya na ji an yi drama dangane da hawan a caba har ce daga sai ne ana hawa suka ce lallai wasu kan suke da sun fara cewa lalura amma na san akwai laifin su yan uwa maza na cewa kamar zuwa nan husainiya shi gogon zai hau a shafan shi ce ita kuma ta san mai ko ta tako da kafa ko kuma kanta ko ta yadda za ta yi ko ta ɗauki keke na ta biya duka oho ne kuma ba zai bata koko kamata ya zama kafar ka kafar sai sai kai hayan abin hawa ku zo ko kuma ka ba da kuɗi amma idan shi dama baya son a zo saboda haka ba ruwansa shi yasa kuma kamar da wani ake ban bayan wata wata mata da ainihin ta yi hadari da babur alhali tana da ciki ta karya kafa duk abin ya dame ta ta ce tana ta roƙon don Allah a kai ta gida ka samu wanda zai kai ta gida albashi mai gidanta ya zo ya ganta a gida don shi ya hana mata hawan babur ya ce haramun ne kawo babur amma shi ya tafi shi ma'anajin babur din ya waye tafi kasuwa ko wani wuri sabu gansa kuma ita tana da ciki za ta je asibiti kuma bai bata kuɗin mota saboda ka ta taka ta tafi asibitin da kyar da ciki ta karɓo magani da hanyar dawa ta gaji ta galabai ta sai ta ga mai babur ya rage mata hanya sai kuma dan a caɓa wani ya zo buga mashi suka faɗi karya kafa da kare saboda ka tana ta ƙoƙarin ya ta dawo gida ne don mai gidanta ya ganta a gida kar ya san cewa ga abin da ya faru ana bace tana iya cewa ko wani abu ne ko ta faɗi ne ko ne buge ta amma dai kada ya san cewa a babur ne kawo to zan ga cewa to wannan in aka lura laifin na shi mai gidan ne ba na mata ba saboda da ciki sannan kuma tana ganin baya da ta iya ta sha wahala shi kuma bai taimake ta ba sai ta ga cewa ba ta rinka rage ma kanta wahala ne ba yana cewa sistoci shi kenan ku kawo ba ku ci ayyawa ma dama malam ya ji tun da dai mai gida bai bari kawai abin da nake cewa shine ya kamata ainihin a ɗauki mataki ne da ainihin su yan uwa mata ɗin za a rage musu wahala ɗin ba a basu da wahalan ba a ce ba za su hau babur ba kuma su tafi ko a kafa ko su fasa kaga an ce su fasa ke ko kuma su ta takawa da kafa kada mai ciki tana ta takawa da kafa to haka ma ka zalika wajen sha'anin zamantakewa din nan yakan zama so da yawa yakan zama ko da yake na san ne na sha magana irin wannan rana mai kamar ta yau amma in ne maganan sai ka ga ainihin duk an tashi duk an kowa ne ya faɗa ya ya abin da ransa yake so yake ne kan je na sha faɗa a wannan lokaci na faɗe-faɗen da na yanzu ba da lokacin da zan sake maimaita faɗace-faɗace amma mutum ya ɗauko faɗan bara wancan da wayancan shekarun baya to duk insha Allahu ya wadace shi abinda muke fata shine mu ga sauyi mu ga sauyi din ya zama ainihin mu ga cewa ainihin ba kawai suna ne akwai sistoci a cikin harka mu ga kuma ainihin zaman da ake yi da harkokin da ake zama ana yi ne bisa ka'idan koyarwa addini wanda ya zama koyarwar da muke muna ganin shi yana gudana a rayuwarmu to ban da lokacin da zan tsawaita magana a wannan tun da lokaci ya riga kokore fatan da muke insha Allah wa radim shine mu rika ganin sauyi aikin kawai kake amma in ka zabga mata sanda za ta zana guje in ta ji da zafi ba ta dawo to dan baki to kar ka zama haka nan mutum yana da hankalinsa a ce wai sai yana jiran ne matukar ba karfi za a sa masa a kamo shi da karfin tsiya mun sha yanke hukunci a nan mu ce to mutum ya biya kaza sai ga cewa in ba a ta za a yi ba zai ba an ce mishi bai su cike da ba da kuma in za a ta da karfi sai dai kowa kar sai dai a sa masa karfi to kaga wannan mai ya tashi aji mutum ya kamata kuma sai zama suna da aka daga cewa su yan kwanan da suka kai kes din su wajen alƙalai ba su kan kawo ne a sasa sun ce ai ya kwana gidan sauki inda wajen alƙali dan sanda zai sa ya zo kama shi kai shi a kullum amma yanzu zan kyale shi zai sai da aka masa wazi a ce imam Ja'far Sadiq ya ce kaza a gobe saboda ka ba ruwan sa aita dai to to ba mu fatan ku sa mu ma mu zama kamar sai mun dan sa sanda ɗin don lokaci mukan gani mukan ga cewa ya kamata a dan sa sandan ne na sa ko na dan uwa da na ce masa da ko kai ne za a fara zuwa husainiya a bola ne ba mu hanyar zuwa yau ba a yi zuwa ba zo da husainiya an bola ne shi ba amma na sai mun dan uwa to ko kai ne farkon da wanda ka sha bola to da ya ga abin sai ce daga ba sai ce wannan matsala ne an warware yanzu yana jin tsoron kar a zo husainiya ya sha gurara to ba mu fata mu rika zuwa nan ana cewa to yanzu wannan yau kuma amirin da'ira kaza ne zai sha gurara a ce mene a ce ai shi da shi da sista ɗinsa ne akwai matsala to sai a ce a ce a zo da shi na dan bola shi amma yana na amir ɗinsa to ainihin kaga ko a ce za a zo da wani shi ma ɗan sha bulala haka nan zai zama yanzu mutane za su fara ci abin nasu ma hauka ta ne bulala ake yi a cikin har zai nan to ba mu fata ya zama haka nan muna fata ya zama hankali ne ake sawa ba ƙarfi ba ya zama ainihin mutum ya hankalta ne yana abu har ya zama ainihin wannan ya amfane shi a rayuwarsa ta duniya kuma ya amfane shi a rayuwa duk abin da ake yi ai ana yi ne domin a kyautata maka duniyar ka da rayuwarka insha Allah da dai kamar dai da zai iya cewa ko da ke ba kowa yake nan jiya ba amma na yi fatan yau in muka zo ba sai an kika da hanci ba kuma kuma dai dai gwargwado ne to alhamdulillah mun sa akwai baki dai amma na jiya ne ina jin kowa da wanda ya ji karatun jiya da to lallai zai kokarta ya ga cewa ko ba sabulu sai ya ne ko ba ruwa sai ya so sai dai ainihin an zo da tsafta insha Allah to muna fata ya zama a samu sauye-sauye mu ga canji ake samu insha Allah azim har zuwa wannan ne kuma zai nuna mana muna da fatan wannan al'umma za ta gyara tunda in aka ce al'umma za a gyara ta aka ga masu gyara ta lalatattu ne kasan ba gyaruwa amma in suna gyaruwa to in gyararru ne suka ce za su gyara al'umma to da gaske za su gyara kun ga kamar yadda hikima ba shi na cewa in mutum ce zan baka riga domin ta wayarsa idan mutum ya ce ka san irin rigar da za ka samu ka san ka ta wayarsa ya ce zan baka riga ka san in dai ba wannan ta wayarsa ba za ka samu wani da kai da ba za ka samu ne amma in ka ga irin ta wayarsa ka ganta daka daka ka ga ranga ce to kai ka san irin rigar da za ka samu don ba to saboda haka idan mutane suka ce za su yi tsauni za su kawo sauyi to dube su ya su idan suka zama kamar yadda 'yan najeriya suke to dama ba sauran sauyi za a ci gaba kuma a cikin shugabannin ƙasar nan an yi wani ba